na wannan tarihi na hadisi sahihun lidati kuma na daga cikin abin da ya zamanto sharaɗi ne ittisal sanad sai ce wa yurafu adam ittisal sanad bi amrayni ana sanin rashin saduwar isnadi da al'amari guda biyu ahaduhuma al'ilmu bi anna marwi anhu mata qabla an yablugha rawi sinnat tamyiz shine zamanto a sami ilimin cewa wanda aka rawaito hadisi daga gare shi ya mutu gabanin shi wanda ya rawaito wannan hadisi ya kai shekarar da zai iya bambanta alkhairi da shar zai iya bambanta misali tunkiya da akuya zai iya bambanta wannan dan uwa ne na kusa wannan na nesa ne kina a wannan lokaci da ɗaya daga cikin wannan ya rawaito hadisi to sai a ce wannan hadisi isnadin shi bai sadu ba saboda yaro baya iya rawaito ba zai iya idrakin abin da ya rawaito ba amma in ya kai sun tamiz tunda wannan shekara ya halitta yaro ya yi jagoranci sallah idan ya san hukumce hukumcen sallah kenan kuma sai dace hallau in ya kai wannan matsayi ya kai sunnin tamiz shekaru na bambantar da alkhairi da shari to haka hadisi sanihima abu na biyu an yanussar rawi au ahadu a immatil hadith ala annahu lam yattasil biman rawa an au lam yasma au yara minhu ma haddasa bihi an shine rawi ya nassa ya rubuta ko ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ala annahu lam yattasil biman rawa an ce bai sadu ba da wanda ya rawaito daga gare shi shi da karan kan shi ci ni ban rawaito ba kai tsaye daga wani ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na jarhu ta'dil ko malaman hadisi ya zama to sai a'a wani fa bai rawaito hadisi daga wani ba kai tsaye aulam yasma ko kuma bai saurare shi ba bai ji shi ba au yara minhu ma haddasa bihi an ko kuma bai gaba abin da ya zantar da shi daga gare shi ina wannan da haka ake sanin adamu ittisali sanad rishin sado sanad kina idan aka samu hadisi da wannan illoli guda biyu to sai zamanto an mara shi daga cikin hadisi da'i saboda sanadin shi bai inganta ba wa shuzuru shi ma sharaɗi na hudu na ingancin hadisi tunda can malam ce adamu shuzur wal illatil qadiha shine a shuzur kinnan an yi khalifa thiqatu man huwa arjah minhu imma bi kamal al adalati aw tamam al dabt wa kathrat al adad aw mulazamat al marwi anhu au nahu zalik kenan shuzuz kenan shine sika mutumin da ya zamanto adali ne mahardaci ne yukhalifu as-sika man huwa arjah min ya sabawa abinda wanda ya yi shi adalci da harda abinda ya ruwaito misali mutum rawi ne guda biyu wannan ya ruwaito hadisi wannan na farko tsananin adala gare shi da harda sai ga wani mai adala da harda ya rawaito hadisin da ya saba wa wancan mun gane ko kamar wancan hadisi na farko ya yi umarni da abu wannan kuma ya yi hali akan abu mun gane ko to anan sai a ce a'a wancan na biyun sai a ce shazi ne domin ya saba wa wanda ya yi shi in ma bi kamalil adala ko kuma ya zamanto hiyayyar wannan a ɓangaren kamala ce ta adala au tamamu dabt ko kuma tsananin harda wannan dabt mai bayani da shi dabtu sadr ko dabtul kitab akwai harda ta ƙirji ta zuciya kuma akwai kiyayewa na littafi kuma kowanne dabtu ne wanda kiyaye littafi shine mutumin da in ya rawaito wani abu daga malamin shi bayya sakaci da littafin da ya rawaito ya ba arawa wani saboda tsoron kai ya ƙara mai wani abu ko kai ya rage iya kiyaye abin shi wa kasratul adad ko kuma ya zamanto a samu mutum biyu adilai ne mahardata su saba wa mutum waje 20 adilai mahardata in gane ko na ka ta bangaren wa'ancan yawansu sufa gare su daya amma bayyayewa ya zamanto wannan 20 su yi rawaito abin da su yi kuskure akan mutum biyu kuma su dace da wannan aw mulamazamatul marwi an ko kuma wannan ko don lokaci iya tare da malamin shi wanda ya rubuto hadisi sika ne adali wancan ma sika ne adali sai dai kuma ba su bayya lazumtan malamin shi wata rana suna tare wata rana ba sa tare dan ka wannan duka sababi ne na rinshayar da hadisin wancan na farko akan wannan na au nahu zalika ko abin da ya kama da haka misalu mala ya kawo misalin hadisi hadisin abdullahi bin zaid hadisin abdullahi dan zaid wanda imam muslim ya fitar da shi bi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallama game da kama arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha bi ra'sihi bima'i ghairi fadl yadi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shawar kai ya shahi kanshi alaihi salam da ruwa wanda ba sauran wanda ya shahi hannun ruwan hannun shi ba mun gane ko kenan sai sai dai sabantar da ruwa annahu masaha bi ra'si ya shahi kanshi bima'in ghairi fadl yadihi ba da sauran ruwan da ya wanke hannun shi ba mun gane ko kenan sai da ya sabanta ruwa wajen shawar kai wa kada rawahu muslim bi hadha lafz min tariq min tariq bin wahb imam muslim ya rawaito wannan hadisi da wannan lafazi daga hanya ta ibn wahab rawahu al-bayhaqi min tariqihi aidan haka imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi daga hanyar shi bi lafz annahu akhadha li udhnayhi ma'a khilaf al-ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi mun gane ko cewa ya ɗauki ruwa ga shafar kunnuwan shi saɓanin ruwan da ya ɗauke shi saboda shafar kai ana ina aka samu babbanci can zancen shafar kai ne da ba da ruwan da ya wanke hannu ba ko yanzu kuma sai aka yi zancen ya shahi ya sabantar da ruwa ga shafar kunnuwan shi ba da shahar sauran ruwan da ya shahi kansu ba. Ha? Ba masu bin ba wajen abin da aka shafa. Ta gane ko? Nan ca yi annahu masa habi ra'asihi bi ma'in ghairi fadli yadi. Ina nan shahar kai. Ko? Da ruwa da ruwa ba. Nan kuma shahar kunnuwa dai da wasu ruwa daban ba wanda ya shahi kansu. yanzu misali in mutum ya shahi kai ai zai shahi kunnuwa ko wajen maimakon ya shahi kunnuwa sai da ya sabanta ɗaukar ruwa shi kuma wanda imamu muslim ya rawaito daga ibn wahab shi kuma a da ya ɗauki ruwa ya shahi kai shi ba da ruwan da ya wanke hannuwan shi mun gane ko sai zamanto wannan ibn wahab ruwaya ta imam ta abu daud ta sabawa da abinda imam muslim imam al-baihaqi afwan ta sabawa abinda imam muslim rawaito shi qala wa ruwayat al-baihaqi shadha sai a dauki ruwaya ta imam al-baihaqi a ce mata shadha li'annahu rawihi an ibn wahab thika wanda rawaito wannan hadisi daga ibn wahab thika ne لكنه مخالف لمن هو أكثر منه حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم ngane ko idan sai dai ya saba wa mafi yawancin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga ibn wahab da lafazin da imam muslim ya ruwaito shi wa alaihi farwayatul bayhaqi ghairu sahiha akan haka sai a ce ruwaya ta imamu bayhaqi ba ingantatta bace ba saboda ta saba wa wa'anda suka yi yawa bangaren adala da wannan da harda wa in kana ruwatuha thiqat duk da cewa waɗanda suka rawaito wannan hadisi amantattu ne adilai salamatuhuma li adami salamatuhuma min ash-shuzuz to sai dai kuma ya zamanto sai wannan ne da'ifi ne saboda rishin kubutarta daga abin da ya zamanto shazi ne kadai kata sannan sharafi na biyar عدم العلة عدم العلة القادحة ما ليت والعلة القادحة إلا ود تكي سوكا أكن إنجلش حديثي أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب آه سبب يقدح في قبوله شنو يبين bayan binciken hadisi a samu wani sababi wanda zai suka a cikin karɓar wannan hadisi a ingancin shi yana ya ta bayyana annahun munqati a wayi gari ya bayyana an bayan bincike a zahirin hadisin kamar muttasil mun gane ko amma bayan bincike sai a gan shi ai akwai wani rawi wanda aka saryantar da wani rawi bai ji ba daga wani rawi babu shi sai zamanto munqati au mawquf ko kuma ya zamanto hadisin nan da aka koro tun daga wanda ya walla halitta ya har sai da aka zo ya zuwa sahabi mun gane ko ba dangana shi bai zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam aw annar rawi fasik ko kuma bayan bincike ga hadisi wa muttasil sanad ya cika sai dai kuma matsala inda take an bincika an samu ɗaya daga cikin ruwakin da suka rawaito wannan hadisi cikin isnadi akwai wanda ya zama to fasik aw sayyi'il hifz ko kuma wanda mummuna har da gare shi da ya hardace abu dandanan ta zube ba iya rikewa aw mubtada ko kuma dan bid'a wanda yake kirari da da'awar shi da bid'a shi wanda yake kiran mutane zuwa bid'a shi bai tsaya a kan shi ba a sai da yi hajj sai da ya kira mutane awil hadith yuqawwi bid'atahu ko kuma ya rawaito hadisin da yake karwawa bid'a shi ko da bai ya kira wa nahwi dhalika da makamantan wannan fala yuhkam lil hadith bi sihha idan an samu irin wannan illoli ba a wa hadisi hukunci da inganci hina idin a wannan lokaci li adami salamatihi min al illati al qadiha saboda rishin kubutar shi daga illa wadda take suka zuwa inganci hadisi misaluhu kwatancin wannan hadisi hadisi bin umar radiyallahu anhu ma hadisi abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta kara tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an min al-qur'an kadda mace mai haida ko mai junaba namiji ne ko mace su karanta wani abu na alqur'ani mai girma takhrijin malam yace akhrajahu tirmidhi wa qala al-allamah al-albani rahimahullah fi sahihi في صحيح وضعيف سنن سنن الترمذي منكر امام الالباني ya ce wannan hadisi munkar su kuma malamai idan suka ce hadisi munkar ne an samu ɗaya daga cikin isnadin shi wanda ya zamanto kazzabu ne makareci ne ko wanda aka tuhuma shi da ƙarya قال فقد رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش وأن حديث بن مسيشبة ستحين إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة لك موسى بن عقبة حزوا أبن ديوبن وظاهر الإسناد صحة إذا أنك ظاهر وأن إسنادي إنجلتني أنس إنجلتتني لكن أعل بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة sai dai an soki wannan hadisi da illa kan cewa ruwaya ta Ismail ɗan Ayyash daga mutanen Hijaz to rauni gare ta. Haka za ka samu wani rawi a ce ruwaya shi daga mutane 'yan gari kaza ba ingantatta ba ce ba. wa hadha minha kuma wannan ruwaya daga mutanen hijaziyin ne wa alaihi fa huwa ghairu sahih akan wannan ne sai zama to wannan hadisi ba ingantacce bane ba li adami salamatihi min al illati al qa'idiha saboda rishin kubutar shi daga illa wadda ta zama to mai suka fa in kanat al illatu ghairu qadihatin ghairu qadihatin idan ya zama to wannan illa batta suka ya zuwa ingancin hadisi akan ingancin hadisi lam tamna min sihhati al hadith aw husnihi nan ba ta hana ingancin hadisi ko kuma kyakkyawan shi misaluhu misalin wannan hadisi hadisin abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu hadisin abu ayyub al-ansari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyamid dahr wanda ya azumci watan ramadan ya bibiye shi da kwana shidda daga watan shawwal sai zamanto kamar ya azumci watan azumin shekara domin ka'ida ta musulunci alhassana bi ashari amsaliha duk kyakkyawan abu allah sai baka lada goma a kan shi a kaɗan ne wani aka yi azumi kwana talatin wata guda an samu ɗari uku kenan ko sannan kuma kwana shidda kwana sattin azumin shida kwana sattin a matsayin kwana sattin adadin shekarun musulunci sun kare wannan ɗari uku da sattin a karajahu muslim wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi faƙad rawahu muslim min tariq sa'ad bin sa'id imam muslim ya rawaito wannan hadisi ne daga hanyar sa'ad dan sa'id wa illa al hadith bi kuma da shi ne aka soki wannan hadisi da annal imam ahmad da'afahu domin imam ahmad ya raunar da shi ta yi da'ifi ne mun gane ko wa hadhihi al-illatu ghairu qadihati wannan illa ba wadda za ta yi suka bane a bisa ingancin hadisi li'anna ba'd al-a'immati wathaqahu domin sauran manya-manyan malaman hadisi sun sun ce thika ne ba da'ifi ba mun gane ko ina anan wannan hukunci imam ahmad shine ya saba wa sauran sauran malamai shi kada ya ce da'ifi ne sauran suka ce a'a sika ne wali anna lahu mutaba'an kuma banda wannan hallau iya da wanda ya mara mai baya ba shi kadai bane ba na wannan ma hallau sai zamanto wani sababi ne wanda zai ƙara ingancin shi wa iradi muslim lahu fi sahihi yadullu ala sihhatihi inda kuma yanda imam muslim ya kawo wannan hadisi a cikin sahihin shi na nuni a bisa ingancin shi wani shi cewa hadisi ne ingantacce wannan illa ghairu qadiha cewa wannan illa ba mai suka ba ce aljam'u baina wasfai sihhati wal husn fi hadithin wahid asli mun ga tarifin hadisi sahihi ko wanda ya zamanto dole sai an samu cikal wannan sharuɗa guda biyu adalatun rawi dabtun rawi ittisal sanad adam shuru adam illa ko shi kuma hadisi hasan dukkan wannan sharuɗa biyar sun samu sai dai an samu ɓangaren wannan harda an samu ɗan rauni kenan sai sabko daga daraja ta inganci zuwa daraja ta husu to yanzu ina a wani lokaci za mu gama musamman ma imamu tirmidhi iya rawaito hadisi sau tari ya ce hasanun sahih ko to shi kuma abu bi baya gamuwa ko wancan ga sharaɗin shi wannan kuma ga shi kenan ba za su iya gamuwa lokaci guda a ce hadisi sahihi ne kuma a lokaci guda halo a ce hasan akwai nau'i da kamar tun tufkatar waratun da kowa ga yanda ga yanda yake wani baya shiga cikin wani ta wata hanya ce za a haɗa kamar wannan guda biyu akan hadisi qala sabaka anna al-hadith as-sahih qasimun lil hadith hasan ya gabata cewa hadisi ingantacce kaso ne rabo ne na daga hadisi wanda ya zamanto mai kyau hadisi anna al-hadith as-sahih qasim lil hadith al-hasan fahuma mutaghayyaran kenan abu ne biyu ne wanda suka sha bambam ولكنه يمر بنا احيانا حديث يوصف بأنه صحيح حسن فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما ما لا يتي وان لوكتي hadisi zai zo mana a kamantar da shi da cewa ingantacce ne mai kyau ne to yaya ne za mu datar da wannan abu guda biyu kamanni guda biyu wanda suka zamanto sun sha bamban tsakanin su na kulu mamu bin Uthaymeen rahimahullah yake cewa in kana lil hadisi tariqan idan ya zamanto wannan hadisi iya da hanya guda biyu fa ma'ana zalika anna ahad at-tariqaini sahihun wa thani hasan kenan ɗaya daga cikin biyun hanyoyin ingantacce ne kuma ta biyun sai zamanto hanya ta biyu ya zo da matsayin hasan kenan hanya biyu gare shi ko kuma ya zamanto ya yi hanya biyu ma fa jam'u fihi bain al-wasfayn bi i'tibar at-tariqayn kenan anan yanda za a hada tsakanin kamannin wannan biyu ta bangaren lura da hanya guda biyu waccan hanya ingantatta ce waccan kuma hanya hasana ce وإن كان للحديث طريق واحد إذا زمنت وانا حديثي نادا حنيا قدار إني فمعناه التردد ومعنى أكوي كيكا وأكوي شكو هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن مرتبة الحسن كنا أنا معلمان حديثي زي زاز زاز دوسي ترددي أبسا hukuncin wannan hadisi an bincika an bincika ga hadisi wannan kai ya kai matsayin siha ko kuma bai kai ba a nan idan malam baya da yaƙinin ya yanke hukuncin shi sai ba shi wannan kama guda biyu ai sai sahihun hasanun sahi ina ga sai mu tsaya a nan mu tashi kan sabo mun kafa sanadi insha Allah abinda muka wade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika insha Allah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk